duk abin da zaka kawo masa ba zai yarda ba ai sun san annabawa da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai sun san ba mutane ne ba mala'iku abin ba mala'iku bane ko to amma me yasa suke cewa annabi da kai annabi ne me yasa ba mu ganka tare da mala'ika ba in kace ka za ce eh gaskiya ne yake faɗa ku bi shi Allah ya ce to ai da mun so laja Allah minkum da mun sanya badal kun canjin ko maimakon ku mutane a cikin ƙasa mu turo muku manzo mutum to da mun so sai mu sanya mala'iku ne canjin sannan sai mala'iku kuma ko mala'ika ya maye gurbin shi wannan manzo shi yasa Allah ya ce walau na sha'u laja Allah minkum da mun sanya daga cikin ku ko daga gare ku mala'ikatan fil ardi yakuluna ya zan mala'iku sun maye gurbin a cikin ƙasa ɗin saboda haka Allah ya ce ba mu so yin haka ta yadda suke ainihin cewa me ko suke ainihin burin su ga cewa da mala'ika ne shi kuma zuwan mala'ika in ya zo to babu farin ciki ba domin in sun ga mala'ika halaka shi tsakwana Allah maɗaukaki yana nuna mana akan wannan ayoyi a sashin su waɗannan larabawa da suke ainihin challenging ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka gabace suke cewa isa ɗan Allah ne wasu kuma suka ce a'a Allah ne wasu suka ce a'a salisu salasa ne to wannan al'amari ne wanda ike da bai kamata su faɗi haka ba ba don dai su mutane ne masu kace na ce ba don Allah maɗaukaki ya riga ya gaya mana Allah maɗaukaki ya ajiye mala'iku mazaje waɗanda suke kewaye da shi a majalisar sanarin dorinar samaniyu kuma suke masa bauta irin yadda shi Allah yake so ba irin yadda su suke so ba sannan ya ce kuma shi annabi isa ɗin zuwansa ko kuma dawowarsa bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'u hadha siratun mustaqim yace to ai shi annabi Isa da alqur'ani nan da kuke gani la'ilmun lis-sa'ati alama ce na tashin alkiyama ai ma'ana ta'allama bi nuqulihi mutane za su gane da saukarsa ai ma'ana la'allama shi alamatun wata alama ce ala qurbi habisa da faruwar kiyama dab yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a masallacinsa mai albarka sai yake ce wa sahabbai rana ta tafi faduwa ta yi irin jannan sai yace ba aiko da wafa ce abin da irage duniya kamar yadda kuke kallon ranan nan me ya rage mata da wanda suka ce ɗan kaɗan sai haka ya nuna yatsa sai ce kun ga ɗan abin da ya rage wa duniya shi ne wannan guntun da kai wa fikon wannan yatsa a sabar yanzu kenan ruwan alkur'ani ya tabbata ƙurbu sa'a ne kenan to sannan kuma dawowar annabi isa kuma shi yake tabbatar da kuma faruwar ita alkiyama shi yasa anan Allah ya ce wa innahu yadda al'amarin Allah ya shi isa da alƙur'ani da ilmin lissa'ad alama ce ta abin nan ta faruwar alƙiyama suna zaune har yau bai gushe ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ji wani irin diri duk wanda yake gurin a masallacin annabi mai albarka a madina wallahi sai da ido wannan ƙara annabin rahama ya ce wannan ko kun san ƙarar menene suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su kadai ne suka sani sai yace wani dutse ne Allah ya jefa shi a cikin wutar jahannama yake tafiya munzu 70 na kare tun shekara 70 da ta wuce baya aka jefa shi yake tafiya bai isa cikin wuta ba sai yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wutar fa ita ce wacce aka yi tattali ga duk wanda ya kafirta ga wannan littafi na kuma ya riki son zuciyarsa ya zame shi ne zai rika gajin ɗinsa yana layitin ɗinsa zuwa ga yadda zai ci ko yadda zai taka wutan nan ita ce wadda Allah ya tattali azabar yau ta fita jiya ta gobe ta fita yau tun Allah ya tabbatar mana cikin alqur'ani yace sa urhiqu sahuda za mu kallafa masa azaba mai hauhawa to saboda haka shi zuwan wannan alqur'ani shi kadai alama ce ta sa'ar alqiyama ai huwa alamatun ala qurbiha wa kada tawataratul ahadith malam yace hadisai ai sun jerantu masu yawa akan wannan an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu akbara bi nuzuli isa ya ma bada labari ai da saukar annabi isa kabala yawon kiyama ta kafin kiyama ta tsaye zai zama imaman adila zai zama lima abin nan shugaba wanda yake mai adalci wa hakaman abin nan muk abin nan muqsida kuma zai zama mai hukunci mai adalci kala ko abu hurairah abu hurairah ya faɗi haka wabin abbasin da abdullahi dan abbas wa abu aliya da abu aliya wa abu malik da abu malik wa ikraman kala suka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon rahama yana cewa wallazi nafsi aw nafsu muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran muhammadu yake hannunsa waye kenan shine allah saboda haka la yushikanna an yu abinan an yunazzila fikum ibnu maryama wallahi ya kusata mai hukunci zai sauko cikin shine Isa dan Maryam ba ku sai dan kuma mai adalci fa ya kasiru saliba zai karya ainihin me zai karya dukkan ainihin abin da yake na cross ne wanda suke bautar wani Allah din nan wanda aka kamanta shi aka ce wai shine annabi Isa da wayancan kafirai suka soke shi sannan wa yakatul kana abin nan kandira kuma zai kashe yafi waya zabul jizya ta sannan kuma batun karbar haraji ko jizya da ake cewa abun kafirai ko su addini ko su ba da haraji to babu ko dai imani da Allah da cewa kuma littafin Allah alqur'ani shine littafi na ƙarshe ko kuma kisa kawai waya febul mala sannan Allah zai kwararo musu dukiya saboda tsayuwar adalci a wannan lokaci la yaqbaluhu ahad ko kuma hatta la ya qabalu ahad wallahi dukiya Allah zai kwararo ta har sai ya zama da ba wanda zaka samu ma yana ka yace hatta ta kunu sajadatan wa abinan sajadatun wahida sujjada ɗaya ta kairun min ad-dunya wa ma fiha sai ka ga kai sujjada kwaya ɗaya fa a baka duniya da abin da yake cikin ta saboda arzikin da da kake kwadayin sa nake kwadayin sa muke kwadayin sa to yanzu gashi kowa shine da shi sai kaga yin sujjada shine mafi alkhairi wannan hadisi Imam Muslim da Bukhari suka fitar da shi wakila aka ce inna Isa shi annabi Isa da ilmul lisa'at alama ce na tashin alkiyama ma bu abinda ma bu isa bihi abinda ma bu isa bihi Isa min ihya'il mutta wa ibra'il akmaha wal abrs wa ghayr zalika min al-asqami alamatul lil ba'si وقيل إن القرآن يستمر الأبن يستمر العمل به لقيام الساعة وسمان ما سكتي نن ساباني ننمانا وعند سكي بانقرا مسنا تاني وسكتي زوان النبي إيسا إنن da ya zama yana tayarwa da waɗanda suka mutu da izinin Allah da kuma warkar da wanda yake makaho ne koda da ciwon makanta aka haife shi wal abarasa da warkar da mai ciwon kuturta koda da ciwon aka haife shi wa gairi zalika da wani wannan min al asqabi daga ciwon wuka ce ta cewa alkiyama ta saboda haka fala tamtarun na kada ku yarda ku shakka da ita kar ku shakka da irin wannan al'amari da Allah ya sa na alama wattabi'uni ku bi ni in ji ainihin manzon rahama hada siratul mustaqim wannan shine tafarki wanda yake madaidaici saboda haka duk abin da kuka gani alama ce ko aya ce daga Allah cewa kaza zai faru ko kuma zai faru sai Allah ya ce wala yasuddan wala yasuddannakum ash-shaytan na'am innahu lakum aduwwun mubin na'am Allah ya ce wala yasuddannakum ma'ana kada wane ne wala yasuddannakum shaytan ay yasrifannakum min dinillahi kar ku yadda shaytan ya juyar da ku ga barin addinin Allah ai mun ji jiya can aya da Allah yake gaya mana wa man yarashu an zikirir rahmani ko nubayyin lahu shaytan to shaytan kar ka yadda ya aiki nasara maka da zarar ka ji za ka yi wata barna maza a kuzu billahi ne a kuzu billahi ne kai kokari ne mun tsarin Allah daga sharrin shaitan rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru kamar yadda yake cikin suratul mu'min ka dage da wannan sannan abin da zai zama ganganunka wata rana ummu na Aisha la ilaha illallah tana cikin gida sai ta ji daga cikin sahabbai ba an kaure kace na ce nake wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai ta leko sai ta ce musu da Allah ku yi hakuri ku rika yi a hankali kar ku bai mai muku rubutu wahala ba da Allah mun fahimci maganar nan ta leko ta gansu sai da ta gansu ta ce ku yi hakuri mun ku rika yi a hankali kar wanda yake rubuta zunubin ku ku bashi wahala kiraman katibi da ke ya alamuna ma ta fa'alu duka suna nan gefen marubuci ne tana marubuci ne tana wanda yake tanan yana rubuta kyakkyawan aiki wanda yake tanan yana rubuta mummunan aiki amma na gefen nan shine sarkin nan idan kai mummuna guda daya sai ya tambaye ya ce ya rubuta masa sai ce bisa izinin Allah ka saurara masa awa shida a wata ruwaya a wata ruwaya awa ne idan lokacin ya cika ruwaya abin nan abin ta awa shidan nan ita ce tafi shaha idan awa shidan ta cika wai fa an ce ya saurara maka ne kar ya rubuta wataƙila ka ce astaghfirullah wa atubu ilayh amma abin mamaki awa shidan sai ta shure mutum bai ce astaghfirullah wa atubu ilayh to idan awa shidan ta cika kenan sai ce to fa lokaci ya cika sai ce to rubuta masa kaya shi kuma wannan dama shi ne sarki kana yin kyakkyawa zai rubuta ɗaya ɗayan kuma ya ninka shi goma goma kuma ya ninka ta ɗari sannan ya ce Allah kuma me kake so a ninka masa inna lillahi wa inna ilaihi to Allah wai mun fahimci asalin matsala irin yadda Allah yake son mu can da yake cewa alwadud din nan fa soyayya ce wadda babu irinta a dukkan zukatan mu wallahi irin soyayyar da Allah yake wa bawa wallahi babu ita a dukkan zukatan shi yasa yace alwadu shi mai tsananin soyayya ne ga bayansa to saboda haka waɗannan marubuta suna nan a gefe shi yasa ummu na Aisha sai ta leko tace da Allah ku rika yi a hankali kar ku bai mai maku rubutu wahala ai daga nan shikenan sai ta toshe ramin tsayi wannan jahayyar da hirar duk ta tashi sai dai kuma a ji a sake kafauta saboda haka to shi shedan idan ka kama hanyarsa to yadda faɓuka zai rika tumfuɗa ka ne ilal haram zuwa ga abin da yake na haram amma idan ka kama hanyarsa baka da aiki sai tasbihi sai istighfari sai hailala sai kabbara wallahi shedan ba zai taba zuwa kusan ka ba in yayi nufin zai zo kusan ka ma wallahi mala'ika yana nan da bulala zai shirga wa kamar yadda kaga an abin nan annabi Sulaiman ai akwai ifritun minal jinni da Allah ya ba mu labari ko da can yake qala ifritun minal jinni ko ana atika bihi qabala an yartadda bihi abin an yartadda eh min mutabika kai ina am eh wannan wato yake cewa kafin ainihin ka tashi daga wannan gurin majalisar taka da kake hukunci zan zo maka da wannan gado to wannan ibrahim da Allah mu je mu duba tarihi mu gani Allah ya hore masa wata dorina ta wuta ne idan annabi Sulaiman ya ce aje ayi kaza to idan ya kara su suka tafi wallahi ba mai daga kansa idan ka daga kai ka tsaya kana kallo ko za ka yi hadinci zai daga wannan dorinar ta wuta in ya shirga maka kai ka tashi a aiki domin kamawa za ka yi da wuta ka kawai shi yasa kowaye ba sa yi aiki kawai suke Allah kai mana muwafaka to shi shi dan gidan ka bishi sai ya ta zuga ka ya ta tura ka zuwa ga haram ya dauke hankalinka ga barin abin da yake na girgi ne shi yasa Allah ke wala yasuldanna kuma shi kada ku juyar da ku ga barin abin da yake na shari'a innahu lakum aduwwun mubin sai Allah ya ce walam ma ja'a Musa ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة Mm.
ولنبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون na'am إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه na'am هذا صراط مستقيم To yayin da annabi Isa alaihi salatu wa salam ya je bai bayyana ki ya je musu da mu'jizun wa shara'i kuma ya je musu da shari'a kala yace kada ji ki kun bil hikmati yace na zo muku fa a matsayin annabi ne wa shara'i al injil yace kuma na zo muku da shari'a wannan littafi da ake ce masa injila wa li ubayyana lakum ba'd alladhi taktalifuna fi dan in bayyana muku sashin abin da kuka kasance kuna sabani a kansa min ahkamit taurati daga hukunci na Allah yace na zo ne muku bayani dan Allah ku ji magana daki daki amma shi duk wanda aka ce yayi riko da takalidanci ma'ana koyi da iyaye da abin da iyaye ya ga ya tashi suna yi ya ce kuma shi iyayen ba za su yi masa ƙarya ba ko kuma ya ce a'a ko da gaskiya ka zo da ita ya fahimta to amma shi wannan jahilcin da irin bayyu ya ninku da kuma ainihin mai rataya da koyi da waninsa to tun da ya yi tasiri to gaskiya ba za ta taɓa shiga kunnensa ba gaskiya ba za ta taɓa ratsa zuciyarsa ba idansa ba zai taɓa ganin gaskiya ba saboda haka yace wa ubayyana lakum ba'd allazi taktalifuna fi min ahkamit tawrati min amri dini na al'amarin addini wa gairihi da wani sa fa bayyana lakum amru dini ya gaya musu tsari na addini yadda yake kuma yace fattaqullaha wa atiqu ku ji tsoron Allah fa ku bi ni kun ga ba cha i wattaqullaha fa abuduni ba a'a sha'i wattaqullaha wa atiquni ku ji tsoron Allah ku mun biyayya cikin abin da nake gaya muku inna allaha huwa rabbi wa rabbukum Allah shi kadai shine ubangiji na wanda ya halice ni ya raine ni wa rabbukum kuma shine ubangijin ku wanda ya halice ku ya raine ku fa abuduhu saboda haka shi ake wa bauta hadha siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici wannan kenan isharatu nuni ne Allah yake yi i'tiqadut tauhid wa ta'abbud bi shara'i duk mutumin da yake son kadaita Allah to sai yayi riko da littafin Allah duk wanda yake son yawa Allah bauta irin yadda Allah yake to sai yayi riko ya ga mai annabinka yace masa akan irin bautar da yake yi wannan shine tsari na ainihin shari'a ta addinin musulunci sai Allah ya ce fakku liba فاختلف الأحزاب من بينهم na'am فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم
to su ainihin waɗannan rundunoni abinda yasa Allah ya ambace su a azab sun kasu kashe uku ne sun kasu kashe uku fi isa akan al'amarin isa wasu ka ce huwa Allah a shi Allah ne au ibnullahi wasu ka ce a'a dan Allah ne au salisu salasa wasu ka ce a'a shi Allah ne mahaifiyarsa Allah ce sannan kuma ga Allah amma ya akubiya bangaren ɗariƙa daga cikin ainihin su wato wayannan yahudawa na wannan lokaci suna cewa bi annal masiha isa ibnu maryama cewa isa dan maryama din nan to wallahu shine Allah su bangaren yakubiya su suka ce shi annabi isa kawai Allah ne ba wani kace da shi amma akwai bangaren ainihin markusiya wanda ake cewa markus kuna ji kamar masu addini na nan kan ce markus ko to ainihin markus din shine ma'ana markus ne markusiya ana ce musu almu'abinan almulkabinan almulkaniya mala yace wannan da sannu bayanin su zai zo yace ta kulu suna ce a'a su suka ce shi ibnu lahi dan Allah ne shine majority yanzu ainihin me masu addini na kiristanci suke karsa ko cewa annabi Isa dan Allah ne to kuma har yanzu su waɗannan markusiya ɗin nan sannan su ta wani guri sun tafi da ainihin ɓangaren na ainihin mai mulkaniya wanda ya kula abin nan su markusun suke cewa ta kulu kuwa salisu salasa wato su a cikinsu kashi na uku ko kashi na biyu su kansu sun kasu kashi biyu akwai wanda suka ce e shi ɗan Allah ne akwai kuma wanda suka ce a'a shi salisu salasa ne wallahu ta'ala a'lam su kuma bangaren yahudu asalin wato su yahudu na wancan lokaci da yanzu waɗanda suke koyi da su suka ce laisa bi nabiyyi wala rasul da Allah mu ji magana suka ce shi ba annabi bane kuma shi ba manzo bane waɗannan yahuda da suka faɗi haka hai su kalu da suka ce innahu ibnu zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi Isa ne wai dan da sun san kima da darajar wanda suke hidimar masallaci tare da Maryam da ba su faɗi wannan magana ba sai ranar alkiyama za su gane wannan saboda tsoron Allahnsa ba mun karanta tambayoyin da ya yi da yawa Maryam. Shi wancan bawan da ake cewa shi ne ya zina da ita. Ai ya tambaye ta da ya ga alama na laulayin mace mai ciki tunda shi ya san yanayin laulayin mace mai ciki. Sai yake tambayar ta. Wai yanzu wance yaya iri zai samu ba tare da ya banya ba. wance ya kaza kaza in ba a manta ba karatun ba da mun yi bayani ita ce masa to kafin irin ya samu da a ina yake tambaya ta farko da ta masa kenan don Allah yanzu bata hausa na shi ba akan abin nan ta ce kafin irin ya samu da a ina yake ma'ana kafin faruwar bishiyar ai kaga tunda babu bishiya to ba za a yi zancen iri ba to a ina iri ne sai ya shiru Allah yana karanta matsala sai da na tsaya ne dariya saboda duk wanda yake tare da Allah to Allah ne yake sa masa mafita ko kun ga ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mushrikai al-arab suka ce mahaukaci ne wai za ƙila lahu la ilaha illallah ya saka biruna ko wa qalu suna cewa a tari abin nan menene a tari ku ali hakika li sha'irin majnun ko Allah ya ce a bal ja'a bil haqi duba ku ga Allah ya sarbe ku matsala sai ce ba haka bane ya zo da gaskiya ya zo da gaskiya saboda haka anan ku lura sai suka ce wai dan zina ne suke faɗin irin wannan magana bayan kuma Allah ya ce mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad kalam min qablihi wa ummuhu siddiqah mahaifiyarsa kuma ta gaskata ta yarda da kalmar Allah ta na ya akula da da'abi Allah ya ce bin zur kai fa bayyinu abin lakum ayati sun manzur anna yufakuna ka duba kuma yaya ake kawar da hankalinsu Allah madaukaki ya sake gaya mana sunan suriya da suke cewa shi ɗan Allah ne, Allah maɗaukaki ya sake gaya musu, ya ce wa ƙalatin nasara malmasi hukunan lahi. Ma'ana wa ƙalatin nasara masu hukunan lahi. Zalika ƙaunar kumbi afuwa Allah ya ce wannan fafaɗin su ne da suke da bakunan su kawai, yau za su kunan kawai, kawai suna kamanta maganganun su ne, Allah ne da kafaru da waɗannan da suka kafirta, min kawar kun kafin Allah ya ce ƙasa da kuma Allah, an tsine musu. Allah ya tsine musu. an yi ufa kuna ta yaya aka juyar da hankalinsu suke faɗin irin wannan magana dan Allah ya daɗa tabbatar mana masu maimaita irin waɗannan maganar kafirai ne kaɗan ya ce laƙar ka fara lalle na kano inna Allah salisu salasa Allah kai mana mawaka sai Allah maɗaukaki yake gaya mana to sun yi saɓani a tsakaninsu Allah ya ce mawailu bone ya tabbata ma'ana kalmar azaba lillazi na zalamu ga waɗannan da suka yi zalunci ma'ana kafaru bi ma kalu suka kakanta da abin da suka faɗi bi da yabin da isa min azabin daga wata azaba yaumin a wani yini alimun mace take mai rai Allah ya ce azaba ta tabbata gare su sai Allah ya sake cewa bi هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
Allah ya ce hal yanzu duna ai ma yanta ziruna illa sa'a da irin waɗannan maganganun nasu da kace na can nan da suke yi ba fa abin da suke saurare ba ce sa'a alkiyama ta je musu kawai kuma bagatata ma'ana ta je musu faja'ata ba zato ba tsammani wa hum la yashkuruna alhali su basu sani bi waqati majidi hada zuwan wannan sa'a alkiyama li'anna man tabalghala fi aqidatin أو في عقيدته التقاليدية لا يتيسر له تركها malam yace wallahi ku lura mantar abin nan mantar abin nan tagalgal wanda ya kasance fa ya zurfafa yayi nisa akan aqida ma'ana hali ko ɗabi'a na koyi da magabatansa a matsayinsu na kafirai sai ce tuba abu ne mai wahala ya bar tafarkinsa wa in zara wa in zahara la kullu kuma wallahi ko da gaskiya ta bayyana dan Allah ya gaya mana yace wai zan kila la kullu tafi kuma abdallahu qalu bal la tafi kuma an bayna alaihi aba ana ko Allah yace awalau kana aba u la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna cikin suratul baqara ke Allah ya gaya mana wannan yace in an ce musu ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce a ko kusa mu za ku bi abin da muka samu iyayen mu akai Allah ya ce to ka gaya musu ko da iyayen ba su da hankali ma'ana su mahaukata ne sannan kuma ko da su ba shiryayyu bane akan bata suke sai ku musu biyayya kamar yana cewa ai ba ai wa mutum biyayya sai yana kan shiriya idan yana kan bata kai masa biyayya to kun bata tare Allah kai mana mu Allah madaukaki yace to bagatatan kiyama za ta ji musu sai Allah ya ba mu labarin wani abin tsoro ga mutumin da zai riƙe aboki Allah ya ce الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
to ya kai mai rikon aboki kuma akan saban Allah wataƙila a je a tare hanya ai ta kashe mutane ana liman wataƙila a yi kuro a je kawai zinace-zinace ake yi an ajiye wani gida na musamman kusan yadda wata tsaya da ake idan misali aka samu wani gida da ake irin wannan zinace-zinace tun da daman wannan gidan na wani ne kawai da ya ainihin bashi daman dan shegantaka irin tasu an jefar da shimfiɗu a tsakar ɗaki kawai duk wanda ya kamo sai ya zo ya faɗa ya wannan soyayyar kai a hankalce bai kamata ka danganta ta da hanyar kirki ba ko balle wanda zai je ya kare hanya balle wanda za su tafi su je suna luwaya balle wanda wanda wanda ko abokantaka ta shan giya ko kwaya da ake sha ko wiwi da sauransu duk irin wannan abokantaka Allah ya ce al-akillahu alal ma'asiyati fid dunya wa'anda suke abokantaka akan saban Allah a wannan rayuwar ta duniya yawma idin a ranar alkiyama to ba'aduhum li ba'adin adu wallahi sashin su da sashi abokan gaba kai soyayya da wani ba akan bin Allah ba akan saban Allah to ranar alkiyama za ku zama abokan gaba kai kana shi ya da kai shi yana kai ne ka batar da da haka kuma Allah ne ya ku duk farada ku ta huta illa al-muttaqina sai waɗanda suke masu tsoron Allah al-mutahafina fillahi ala a'atihi wanda abotarsa da suka yi don san Allah ne wa innahum asirikawa su ne suka yi abokantaka don Allah kamar yadda hadisi ya tabbatar mana manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cikin hadisi ingantacce wanda imamu malik ya fitar da shi cikin muwatta ibnu hibban ya fitar da shi cikin sahihinsa cikin hadisin abu hurairah yace manzon rahama yace inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah zai fada ranar alkiyama aina al-mutahaqquna fi abidan fi jalali ina waɗanda suka yi soyayya don girma da ɗaukaka ta. Al-yawma aqillu kun fi zilli, yawma la zilla illa zilli. Yace yau zan musu inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta. Kun ga kenan waɗanda suka yi soyayya don Allah suka haɗu akan wani gurub na aikin Allah. A ko'ina ne suke ranar alkiyama masifar da ake sha ta zafin nan su ba sa cikinta domin sun shiga inuwa Allah. Allah ka sanya mu cikin tara. Allah yadda ka tara mu a wannan masallaci mai albarka. Allah ka tara mu a inuwar al'arshin ka ranar alkiyama ya Allah. Allah ka raba mu da waccan musibi. Wallahi rana ce wacce take akwai abin tsoro cikin ta. To ku duba yadda Allah ya ce aina mutaha ba fa bai gansu bane. Amma dan a girmama sai ce ina wa'anda suka yi soyayya nan dan girma na. Kun san wani abin mamaki wato wata rana na ga ayar nan ina wakilci kungiya a wani wa'azi da duk ba wanda yake shi kuma wannan wa'azi abin mamaki wallahi abin mamaki duk wanda a garin nan ni kadai ne na je da kawai wa to ni kuma na tafi da karfin gwiwa in ban samu gurin kwana ba zan kwana a filin ma'azi tunda na san ba za a kore ni a filin ma'azi tunda na san akwai masu kwana amma ina da aboki amma ban san ina zan sami shi ba saboda shi ne shugaba na karɓar baƙi ta ɓangaren yan adam kuma abin tsoro na isa cikin birnin gwagwalada karfe sha ɗaya da dare saboda ban samu mota da wuri ba a kama motar da zo ban shiga ta ji ta cika ta taka ta tafi kuma na isa karfe sha ɗaya na je gun wa'azi na tsaya ana yi sai nake tunanin to ni yanzu wannan city ne wataƙila yiwu a tashi kuma yanzu a ce kowa ya kama hanyar gida masu masauki su tafi masauki ni kuma ban san masaukin da zai kuma city abin tsoro ne wata rana hakan ya taɓa faru ya taɓa same mu cikin garki a cikin garki da na ainihin mai muka taso abin wa'adi wannan ina tare da mai masauki na kuma mutum ne da Allah ya ba hikima ga iya zai ga turanci a bakinsa da muka taso mu uku muna tafiya kawai sai ga motar kuma karfe ɗaya na dare suka tsare mu kai daga ina kuke kaza kaza kaza sun gan mu kowa da rawa kun ga sun san daga ina muke amma so ake a tukume mu tukuma irin ta kaskantarwa kuma suka ƙirsi hausa kuma dukkansu ‘ya'yan hausa ba zan yi magana ɗaya abokina sai taɓa kamata ta ce same su da ya tashi ya fara turanci wallahi ɗaya daga cikin sai wani turancin sai ya kama kun san matsalar da muka samu kan ma ƙasar nan kenan wayan kai ya turanci kenan ka gama da mutane ba wai in ka san addini ba ba wai ka iya turanci ka gama da al'umma da Allah wannan ba bata bane to irin wannan ne gudu a kun karatu wannan ni kadai ne ban samu ko ɗaya daga cikin wayancan mutum biyu sai na koma gabar da taron sai na tsuguna sai na ce ya Allah in na zo gun wannan taro don neman yardarka da ɗaukaka kalmarka da yarda da hukuncinka ya Allah Allah ka turo min dan uwana na gaishe a wannan guri wallahi ban sauke hannu ba ina ji an taba ka faɗa ina waigowa na gaishe sai kwana tashi sai na rungume shi shi ma ya rungume mu jama'a sai kallon mu suke to saboda haka duk abin da zaka yi yi shi dan Allah idan kai abu dan Allah to Allah zai maka ainihin zai maka tabo mashi zai sa maka mafita ta yadda ba ka tsammani to saboda haka anan irin aikin da nake yanzu haka can a can haka yanzu haka yake sai dai yanzu ɗazu ɗazu ya kira ne yake cewa dan Allah in ce ƴan uwa su sanya ki cikin addu'a yau kwanan sa huɗu a asibiti ana treatment ɗinsa daga an samu kan wannan cuta likita ya yi treatment ɗinsa ya an ci galaba akan wannan afta wata ɗan wasu ‘yan awa sai kuma wata ta kullu. Dice kwana kuɗin nan haka yake fama ce don Allah ka ce ‘yan wasu zanen cikin hannu. To, don Allah, irin wannan abokantaka ita Allah yake so. Ba ka yi abokantaka da mutumin banza ba. Ko dai ku haɗu ku yi sata. Satar ta fashi ne ko ta dabara ne a kotu. satar ta amfani da sihirce-sihirce ne ka shiga gidan mutum bai sani ba? Ko karkai abota da mutum, ku je ba ku da aiki sai zina, ku je ba ku da aiki sai luwaɗi, ku je ba ku da aiki sai a yi damfara a wancan. Wannan abokantakar ranar alkiyama wallahi za ku sha mu. Ya sa Allah ce al'akin la'u yau mace. Ba'azu kumli, ba'azin aduwun sai ce illal muttaqina sai masu tsoron Allah, Allah ka samu cikinta. Allah ka samu cikinta. to saboda haka ku duba irin ta goma shin da Allah ya yi wa bawa cewa aina mutahafi tambaya yake ina wanda suka yi soyayya nan dan imana Allah ya ce ya ibadi har yau يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya ibadi ya kowa yana la khawfun alaikum al-yawma babu tsoro tattare da ku wannan wala antum tahzanuna kuma ba za ku ji bakin ciki ba ba ku da bakin ciki kama kafa wa hazanal kafiru kamar yadda kafirai suke yin bakin ciki suke tsoro bal Allah ya ce ba haka ba antum aminuna wa mutma'innuna yace ko ai ku masu imani ne saboda haka ku amintattu ne kuma muduma innuna ku kuna cikin nutsuwa ba ku da tsoro ranar alkiyama haka za ku tashi Allah ka samu na cikin su Allah ya ce allazina amanu lalle waɗannan da suka yi imani bi ayatina da ayoyin mu shine alqur'ani wa kanu muslimina sun kasance sun mika wuya ga ainihin mai hukunce hukunce mu yuqalu lakum ranar alkiyama za a ce musu ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون na'am يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون
Allah kai mana muwafaqa yanzu da Allah ranar alkiyama da Allah ya zai tara ainihin bayansa Allah ka samu na ciki bayan ƙetare gadar wannan gadar ke hatsar wadda Arab take yana ta wannan gefen yana ta wannan gefen kuma kowanne Arab take an bashi suna da wanda zai yaka da irin alamarsa ka zo ku cewa in kana cikin wanda za a yaga haka zai kamo ka ya yaga in za ka wuce ka tafi da rabu idan kuma an masa izini ne ya jefa ka haka zai kamo ka ya jefa ka wancan yana jan ka ta cin wannan yana jan ka. to kai ni sai muka samu hayi sai Allah ya ce mana gudu kulil jannata antum wa azwajukum tuhubaru da Allah babu farin ciki a nan nan duniya ka bi Allah ka tsaya ka riƙe alƙur'ani shine yake gaida duk abin da zaka yi ba sai abin da Allah ya ce me manzon Allah ya fassara aya me yace kan hadisi kaza wato abin da Imam Tabari kenan cikin tafsirin sa ko zaka ga yana mai fassara aya da aya saboda haka Allah zai ce ku shiga aljanna ta ku da ainihin me ku da ainihin mata ne tuhubaruna kuna masu farin ciki kuma abiban girmama Allah ya ce yudafu alai kuma ana kewayawa a kansu bi sahabi da wani kulan filan na zinari ya ani min zahabi wa akawabin da kofuna a cikin su akwai abin sha kuma kana kallon abin sha amma wani bai taba dora bakin sa akan wannan kofi saboda girmama naka ne kai kadai ya shari wa shari wa min haisu sha don shi mai sha ya sha duk ta yadda yake so ai ka gane yanzu anan misali mutum ya sha wani abu ya baka sai ka dan juya sai ka sha ta wani gefen ko to shi wancan naka ne kai kadai dama an buga tambari akan murfin cewa ba a taba bude shi ba tunda aka zuba abin da aka zuba a cikin sa da izinin Allah to ba a taba bude shi ba naka ne kai kadai kuma iya shan wannan lokacin ne in an jima in ka buƙaci wani haka za ka kawo wafiha a cikin ita wannan aljanna ma ta shi da ilfan kusu akwai abin da duk rai yake sha'awa wata lanzul a'ayin kuma sannan idan duna za su ji daɗi nazarar da kallon su kamar yadda hadisi ya tabbatar mana ko Allah madaukaki ya gaya mana ai daman yace wujubun yawma idan nazira ko wasu fiskoki a wani imtani ranar alkiyama ila rabbiha nazira zuwa ga ubangiji su kuma masu gani ne shi yasa a cikin hadisi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kamata rauna halar kama ta yi daga kasance yin nawa yana daren sha kun ga a lokacin fes yake ko zai ce yadda kuka ga watan nan to haka za ku ga ubangiji ko ranar alkiyama da Allah wannan ba bishara yake musu da aljanna ba to akwai wanda dama an musu bishara da aljanna amma ba a kama sunan su akwai wanda kuma kai tsaye da aka kama sunan su saboda girmama al'asharatun din nan da ainihin manzo Muhammad ya sai sai ce za ku ganshi kamar yadda kuke kallon wannan wata kuma la tar abin nan la tazamuna fi bi fi ru'yatihi wallahi ba za ku yi mutugo wajen garin nan fa inis sadatu Allah ta zalibu ala salati qabalar abin nan qabalar duru'i shamsi wa salatin qabalar ghurubi to fa fa'al anan kuma sai manzon rahama ya fito mana da girman sallar na asar da kuma ainihin mai sallar ainihin asuba kun ga sallolin da manzon rahama ya gaya yake cewa salloli ne da ake canjin aiki wato salatul mashhuda kenan ko annabi rahama dan ya gaya mana muhimmancin sallah a wannan lokaci na asar da muka yi kada sai yace asarar da kai in baka yi jami'in al'asar ba kamar mutumin da ya fita gidansa ne ya tafi wani shigoninsa ko wani abu duka abin da yake da shi na dukiya babu ya kone ko ya cinye ya lalace ya zo ya samu duk iyalansa sun mutu ba shi da komai daga shi sai karan kansa kawai dan Allah wannan da wa za ka kwatanta shi a asara a lokacin sai aka kwatanta asarar da kai ta sallar la'asar a cikin jami'a shine anan malam ya ce annabin rahama sai ya karanta wasu bihi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubi shine wato wannan salloli guda yace to in kun samu iko a bisa rinjaye kar ku yarda ku bar sallah kafin fitowar asuba a cikin jami'i da sallah kuma kafin faduwar rana a cikin jami'i in kun samu dama ku fara duka aikata Allah kai mana mu sannan ya ce wa an tufi hakalin kuma a cikin aljanna za ku tabbata Allah ya ce wa tilkan jannatu tilkan jannatu lati uritumuha bima kuntum ta'malun na'am lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa tilkan jannatu lati wannan fa ko wancanan ka wancan aljanna da ake magana uristumuha Allah ya ce mun gadar da ita ne bima kuntum ta'amaluna da abin da kuka kasance kuna aiki kar ka zauna kawai ka ce wai dan janna ta mai rabo in ji abin da ba haushe ko har ko baka aiki ka zauna ka ce dan janna ta mai rabo inna lillahi wa inna har ko in Allah zai dauki aljanna ya baka ce a ai tun ran gini tun ran zane ai mun yi tun ran gini tun ran zane amma sai ka yi aiki shine Allah yake da yawa da abin da kuka kasance kuna yi na ayyukan to da shi Allah ya gada muku aljanna lakum fiha fakihatun kaseera kuna da ainihin abin marmari wanda yake mai yawa ko kayan marmari masu yawa a cikin ta akulu da za ku rinka shi saboda haka saboda haka Allah madaukaki ya gaya mana masalul jannatin lati wurhidal muttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukulaha da'im wa zilluha tilka uqubal ladina taqaw wa uqubal kafirina annar misalin wannan aljanna ba cikin suratul ra'd misalin wannan aljanna da Allah ya tattalin ta ga masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah aljanna tana da abin nan abin nan koran suna gudana karkashin ta kuma abincin ta tabbata tabbatacce ne ba sai an yi nema ba kuma wa zilluha haka nan inuwa ta bata bata bushewa Allah ya ce tilka hukumar ladina ta wannan fa karshen sakamako ne wanda za a yi ga wanda suka kiyaye wa hukumar kafirina annan amma karshen kafirai wuta ce Allah ka mana mu Allah ka tsare mu daga sharrin shi Allah ka ba mu rinjaye mu samu damar kada da danya Allah karka sa shi dan ya ci nasara Allah muna roƙon ka ya Allah Allah duk abin da zai zama mana babu matsala ko ya babu matsala wajen gudanar da ainihin zancen ka mai sarki ya Allah kafin faru wasu ya Allah ka magani Allah bayan ka suna cikin damuwa da fara wata ya yi zurfi ya mun fara tafiya yau muna yi na shafe ne da Allah ku da ko kamar yau muka fara karatu yau har an tafi muni sha Allah kai mana mafaka Allah ka yafe mana kurakurai to wallahi haka kuma baka ga tamba zaka ji an ce kiyama kuma ta zo an expected wallahi kai ne zaka ji kiyama ta faru wallahi saboda haka mu yawaita istighfari wallahi mu yawaita hailala mu yawaita tasbih wayannan sune ainihin mataki na farko na kada shi ba idan muna wannan wallahi za mu samu tsira kuma duk inda ake abin kirki to ba za mu yi kasa a gwiwa saboda ba ma tare da shi za mu je mu saurara za kuma mu sa hannu a idan amma mutumin da ya zama ya kawo da kai ga barin ambaton Allah to Allah baya tare da shi shi baya tare da Allah ya saurara wannan gari namu Allah ka albarkace shi Allah ka albarkace shi gabanin sa Allah wannan jaha ta mu Allah ka albarkace ta ka albarkace shi gabanin ta Allah bayan ka cikin wannan jaha da wasu jahohi suna cikin kunci na rayuwa wasu ma'aikata ne ba a ba su hakokin su kuma ba su san dalili ba kuma ba a fito an musu bayani ba don ana ganin ba su isa ba Allah kuma kai mun san kai isashe ne ka isa ya Allah Allah idan da ganga suke Allah Allahumma kafina sharra Allahumma kafina sharra Allahumma kafina sharra idan dalili ne na uzuri na shari'a ya Allah su yasa su kai haka Allah ka yafe musu ka ba su dama su zantar da abin da ya kamata ya Allah Allah ka zaunar mana da kasar mu lafiya Allah ka zaunar mana da kasar mu lafiya shugabannin ta Allah ka jagorancin Allah ya su zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah muna roƙon ka ya Allah in ƙarshen rayuwar mu yaro Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka cika musu ladan jarra Allah ka cika musu ladan jarra babu wani abu da zai samu bawa face kankara ne ga zunubinsa matukar yayi imani da Allah to Allah muna roƙon ka ya Allah ka cika mana ladan jarraba da kake mana ya Allah Allah ka cika mana ladan jarraba ya Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.